godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu muna gode masa muna neman taimakon mun sai da lalle wadanda babu abota bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala wanda yake shi kadai yake ba shi abokin tarayya kuma in shaida lalle annabi Muhammad sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ku wadanda kuka imani idan Allah ya kira daga cikin bayinsa ya ware yake masu imani su ne masu daraja ta koli darajar da ita ce babbar abin nema da haka ita ce ni'ima babba Allah madaukakin sarki ya kimsa maka cewar kayan da ka ta kasa da kuma manzancin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da dan adam zai samu ko aljani da yake da daraja da take ta yi kusa da kusa da wannan wanda ita ce babbar daraja muna yi wa Allah godiya kan haka Allah yake jawo hankalin mu da cewar mu ji tsoron Allah ma'ana mu dinga kiyaye dokokinsa cikin dukkan mu'amalolin da muke gudanarwa a yau da kullum domin wannan rayuwa ita ce wacce take takaitacciya kuma take fitta hisabin abin da zai wanzu a rayuwa ta dindindin ita ce rayuwar gobe kiyama wacce bata da iyaka ba adadin shekarun za a fara mata cin ta kare da haka wannan kutuba yan uwan musulmai tana magana ne dangane da falalar sallar juma'a da abubuwan da suke tattaruwa zuwa ga sallar juma'a Allah ya kira al'ummar musulmai yake cewa ya wajabta musu yin sallar ta juma'a ya kayyade musu cewar eh dole ne idan mutum yana kusa da masallaci ya dauki wannan ibada a matsayin mai muhimmancin gaske wajen aiwatar da ita kuma abinda ba shi cewa amfanin rai ya fi game shi Allah madaukakin sarki idan yace kaza ko manzon sa yace kaza wanda ya bi wannan umarnin fa'idar gare shi da take komawa don haka allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa a shari'a in an yi kiran sallah na ƙarshe wajibi ne duk abin da al'ummar musulmai suke su ajiye komai sai tattaro zuwa ga mai zuwa ga masallaci duk da kafin hakan akwai wajibcin cewar akwai fa'ida katuwa ga mutumin da ya ba wa wannan wuni mahimmanci yake zuwa masallaci akan kari Allah madaukakin sarki ce idan an idar da sallah kuma mu koma mu ci gaba da yin duk al'amuran da yake dangantuwa zuwa ga neman halal na rayuwar duniya wannan halal ne a da'ira irin ta musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ko dai mu dinga kiyayewa wajen sallar juma'a muna atanda sun sallar juma'a ko kuma muna wasa juma'a tana wuce mu da gangan da ganganci Allah madaukakin sarki zai yi riki akan duk zuciyar wanda yake da irin wannan dabi'a shi ba zai gane meye daidai ba meye ba daidai ba komi sai zama masa kamar mai kamar aiki ɗaya ne kawai amma ran da ya mutu kuma zai zo shiga da na sanin da bashi da yanda zai kuma ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ce juma'a wajibi ce akan kowane al'ummar musulmai sai to go sai ce sai dai jinsin mutane guda hudu wannan ya ambato mutane hudu a cikin wannan hadisi cikin su akwai bawa wanda yake karkashin mallakar wani ko kuma mace ita masalar juma'a ba wajibi ne akan ta ba yaro wanda bai balaga ba sallar juma'a ba wajibi da kansa ba haka kuma wanda bashi da lafiya ba zai iya zuwa masallaci ba a wani hadisi kuma ya ƙara cewar sai kuma matafiyi shi ma sallar juma'a ba wajibi ce a kansa ba sallar juma'a nan Allah da ya sharɗanta ta kan al'ummar musulmai daga cikin hikimarta da malamai suke cewa cikin hikimar sharɗanta ta shine ita sallar juma'a din tana nuna cewar mutane ba da gai masu hankali an sa musu lokacin da za su dinga haɗuwa a wani lokaci in sun haɗin nan da su tattauna na gani da matsalar da ya shafi rayuwarsu ta duniyarsu da kuma ta lahirarsu da su kawo kokensu zuwa ga guraren shugabanninsu da duk abubuwan da yake gudanuwa ko yake da alaka da rayuwarsu ta duniya da lahira idan an ɗauki duniya kamar in kishiyar yanzu da duniya ta zama mai ta zama kamar ƙauye ɗaya za ka iya buga waya ka kira mutumin da yake nasa ce ga abin da yake faruwa a goka ba a lokacin da ake wannan maganar sai an tattaro an zo madina a san mutanen guri kaza ga halin da suke ciki ga irin abin da suke bukata ko na shawarwari ko na taimakon wani abu da haka ranar juma ne ake haduwa ƙauyuka su tattaru in gari ne kuma anguwa da anguwa duk su haɗu a gurmi a guri ɗaya sannan a tattauna matsala a yi aikin ibada a kuma tattauna matsalar da take dangantuwa zuwa game aikin ibada wanda Allah ya wajabta cewa sakamakon su sira da gobe kiyama sannan kuma tana da falala ta musamman sallar tana da falala wunin juma'ar yana da falala daren juma'ar kuma kansu shi ma yana da falala wannan falala kuma falala ce wacce take da girma don haka ita ce wunin shine wunin da ya fi kowane wuni daga cikin wunin baku daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya fifita wannan wuni da samar da annabi Adam alaihi salatu wassalam cikin wannan wunin kuma Allah madaukakin sarki ya shigar da annabi Adam cikin gidan aljanna a dai irin wannan wunin har ila yau Allah madaukakin sarki ya fitar da annabi Adamu daga gidan aljanna zuwa gare mu wanda ya zama sababin samuwar ɗan adam gaba ɗaya da suke doron ƙasa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba za kuma a yi tashin alkiyama ba sai ranar juma'a da haka duk wannan falala ce da Allah madaukakin sarki ya keɓe wannan wuni da shi wanda wani wunin bai samu irin wannan darajar ba da haka ya dace ga kowane al'ummar musulmi ko akan kansa shi kadai ya dinga girmama wannan girman wannan rana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya girmama ta a dinga yawaita ayyukan alheri a cikin ta duk da cewa in an ce ana buƙatar a yawaita ayyukan alheri a lokaci kaza ba hakan yana nufin cewa in ba haka ba kuma ko in ba wannan lokacin ba a je aikin banza a kuma takaice ayyukan asha a daren juma'a da kuma wurin juma'a duk da cewar ko da yaushe ma aikin a shirye mummunan abu ne kuma ba bukata ake a yi shi ba amma akwai hikimar da take sawa ake ware irin wasu lokuta a fifita a teme ka yawaita aikin alheri domin ana ninnin kalada in kuma ya zama to kayi aikin zunubi a maimakon aikin alheri to zunubi ma fa za a ninka shi ne kamar yadda me yadda inda abin kirki kai za a ninka shi da haka kuma tana da laduba in an ce laduba ana nufin kamar me abubuwan da sun dace mutum ya yi su kafin a je a aiwatar da wannan ibada ta sallar juma'a ba dole bane a manyi su yana da mai yana da matakar muhimmanci domin yana da lada mai tarin yawa don haka daga cikin su shine akwai wanka wankan sallar juma'a a wani nafsin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wajibi ne akan duk mutumin da yake musulmi zai halarci mai masallacin sallar juma'a shi kuma wankan sallar juma'a nan da annabi ya ambace shi duk wani wanka na ibada yana da siffa iri ɗaya ne yadda ake yin wancan wankan haka ake yin wancan abin da yake bambanta wankan kaza da wankan kaza da wankan kaza wankan shiga garin makka wankan gawa wankan sallar juma'a wankan jinin haila wankan jinin biki wankan janaba wankan dimmi niyya ne kawai take bambanta su don haka wankan yadda ake yin wancan shi ma haka ake yin wancan sannan na biyu akwai saka tufafi a tsabtace tufafi na farko a wanke ta inda halin guga a goge ta inda halin saka mata turare kuma sannan a saka mata turare ya ce turaren da yake gidanka in ma da wanda ga turaren kaza ga dan feshi ga mai ruwa ga na turaren kanshi ga kaza kai ka zaɓi wanda ya fi daraja sai ka yi amfani da shi domin za ka je kame za ka je ka sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk musulmin da ya yi wanka ranar juma'a sannan ya ɗauki tufafi mai kyau daga cikin tufafinsa ya saka ya tafi masallacin juma'a sannan kuma ya ɗauki turare daga cikin turarurrukansa ya saka a cikin tufafin nasa ya je shi masallacin juma'a ya ce da ya je kuma mai ba cutar da wani ya yi ba bai yi wani abin ashe ba to allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa na tsakanin wannan juma'ar da juma'ar da ta wuce sannan kuma ana buƙatar yawaita kabbara a daren juma'a da kuma wurin juma'a kamar yadda ake a daren idi da kuma ranar idi ga mai tafiya sallar juma'a kafin ya shiga zuwa masallaci dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk mutumin da yayi wanka yake nufin zai tafi sallar juma'a wanka mai siffa irin siffar wankan janaba sannan ya taka zuwa ga masallaci a awa ta farko ma'ana sa'a ta farko ya je masallaci da wuri to Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar mutumin da ya yanka rakumi ya sarka da shi yace wanda ya zo a sa'a ta biyu misali ya samu sahu na biyu ya Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar ya yanka bijimi yayi sadaka da shi duk mutumin da ya zo a ya samu sahu na uku shi ma Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar ya yanka rago wanda ake ce masa akara ma'ana mai bakin kai ko mai bakin ido mai bakin kaho mai bakin gaba mai bakaken kofato da sauransu ragon da idan an gan shi ya fi a ce fari ne sal ko a ce ja ne jajir siffata rago wanda ya fi kyau irin wanda aka siffata cewar manzala ya yi layya da irin waɗannan raguna allah maɗaukakin sarki zai bai wa mutum lada kamar ya yi yanka wannan rago ya yi sadaka da shi ya ce wanda ya zo a sa'a ta hudu ma'ana ya samu kamar sahu na hudu za a ba shi dada kamar ya yanka kaza ya yi sadaka da ita wanda ya zo kuma ya samu sahu na biyar shi kuma za a ba shi dada kamar ya ɗauki kwai ya yi sadaka da shi daga nan kuma daga lokacin da liman ya zo sannan kuma mala'iki za su halarto don su saurari mai ambatan Allah subhanahu wata'ala shi ne hudu ba da kuma ita karan kanta sallah din daga nan kuma magana ta riga ta wuce sai dai kuma abin da zai wanzu na kuma sallah don haka sai kuma sallah ga mutumin da ya samu damar shiga cikin masallaci lokacin da mutum ya shiga cikin masallaci akwai dama aka ya fara daga raka'a hudu zuwa abin da ya sawwaka ko a ce daga raka'a biyu zuwa raka'a hudu kama a mataki na farko sallar juma'a idan mutum ya zo masallacin sallar juma'a babu kaidin da adadin raka'o'i da zai yi in zai yi ta yin raka'a biyu yana sallama ya ta raka'a biyu yana sallama sai za a tara sallah ya bari to yayi daidai kuma zai samu lada inda zai yi raka'a biyu kuma ya zauna nan ma lada yake samu amma da zai yi raka'a hudu shine abin da ya gume shine abin da ya fi cewar an ba da ishara zuwa gare shi aka ce raka'a hudu ko abin da ya me ya zamo bayan haka sannan abin da ya biyo bayan manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da yayi wanka domin zuwa masallacin sallar juma'a sannan ya tsarki gurgudan iyanin yadda ya tsarkaka sannan ya shafa turare daga irin turaren da Allah ya hore masa ya taka ya je masallaci wannan ya zama to santarantan Allah ya yafe masa zunubansa sai kuma abin da yake indiya na kaba'ira ne yayi sai mu ce Allah ya sauke sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mutum ya shigo masallaci ya zauna kare wasa kare magana kare dinga zungurun wani kada dinga kallon wani yana masa zunde ya kashe kunnensa kurin ya shiru idan ya zama tobi daya daga cikin ire-iren waɗannan ba idan ana magana ma'ana ana wa'azi yana sauraro to wannan shi ma Allah madaukakin sarki zai bashi lada wanda yake mai gwabi sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inda mutum zai shigo masallaci a daidai lokacin da ake huduba har da haka don mutane suna mai suna yawaita tambaya sai suna cewa in sun zo musamman wannan masallacin ni ana min wannan tambayar kusan ma galibi ma da wuya ba a ce a yi sati biyu a jere wani bai bin irin wannan tambayar ba sai a dinga cewa a wannan masallacin wai sai a ga ana hudu ba kuma mutane kuma suna sallar nafila to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza da kala ahadukum wal imamu yaqdubu lafazin hadisin kenan idan mutum ya shigo masallaci liman yana yana huduba yace sallar rak'ataini yayi kokari ya sallar raka'a biyu tahiyatul masjidi sunan wannan abin da yayi yayi gaisuwar masallaci da kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakala ahadukum yawmal jumu'ati wal imamu yakadubu falyarka raka'ataini wal yatazawwaju fihi ma rawahu muslim to imam muslim shi rawaito wannan hadisin dan haka ba magana daura kai kana sakowa kafarka cikin masallaci abinda zaka fara shi ne me sai ka samu ka kabbarta nafila raka'a biyu manzo Allah ya kalli wani sahabi ba da ga shigowar sa masallaci sai ya zauna alhali yana kudu ba yake ka tashi kai sallah ko da raka'a biyu kuma ya sake ya sallar ka abin daga naka samu wannan kwafin cewar duk mutumin da ya shigo masallaci ya yi kokari ya sallar raka'a biyu kawai karme in ya ga cewar dai har za a kammala hudu ba kuma ta da farilla to nan kuma sai ya takaita karatu ya yi maza maza ya samu ya kammala dan a wani hadisi annabi ya ce babu wata sallah idan an tayar da bi an tayar da ta farilla Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki yana talati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana umartar masu imani yace mala'ikunsa ma suna yi wanda ba sa saba wa Allah kuma ya kira duk wani wanda yake me yayi imani da Allah da manzo da ranar tashin alkiyama da ya dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati Allah madaukakin sarki muna tawassuli da aikin ibada da muke wanda ka yarda da shi muna roƙon ka Allah duk wanda yake cikin halin kunci Allah ka yaye masa halin da muke ciki kuma na damuwa mu gaba ɗaya mu na al'ummar da za a kira talakawan Najeriya Allah madaukakin sarki Allah ka fitar mu Allah madaukakin sarki al'ummar musulmai wanda suke cikin damuwa a kowane bangare na duniya Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabana wa ilaykal masir rabbana la tu'akhidhna in nasina wa aqtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا الى صلاتكم